أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 20 ga watan safar aka ne ko? na'am shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yayi daidai da 14 ga watan 8 shekara 2025 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hiqbatun min at-tarikh wallafar Sheikh Uthman ibn Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala yan uwa inda ya kamata a ce mu tashi shine fada'iluhu ko to amma za mu dan dawo baya mu fara karatu daga inda muka fara karatu wancan satin amma kawai karantawa za mu yi mu fassara zuwa inda muka dakata a wancan satin saboda rakodin ɗin da aka yi na audio bai yi ba an yi rakodin na audio bai yi ba to shi sa za mu ɗan karanta wajen mu wuce don dai a samu cikakken karatun insha Allah ta'ala gaba ɗaya za mu tashi daidai faɗin malam da ya ce an huzaifa tabnal yaman ƙala an karɓo daga sahabi huzaifa ɗan yaman Allah ya ƙara masa yarda ya ce baina nahnu julusun inda umar yayin da muke zaune a wajen sahabi Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda qala Umar sai Umar yace ayyukum yahfazu qawlan nabi sallallahu alaihi wa sallama fil fitna waye a cikin ku ya iya kiyaye fadin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi game da fitina qala huzaifa sai huzaifa yace فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره yace ai fitinar mutum a cikin abin da ya shafi iyalansa da dukiyarsa da kuma 'ya'yansa yukaffiru hassalatu wassadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar abinda ke kankare ta ya tafi da ita shine sallah da mutum yake yi da hani da yake yi daga mummuna kala umar sai sayyidina umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda yace laisa an hadha as'aluka ba akan wannan ba game da irin wannan fitinan nake tambaya ka ba ya huzaifa walakin allati tamuju ka mawjil bahr sai dai ina tambaya ka ne game da fitinar da take kadawa kamar yadda igiyar ruwa take igiyar ruwa take kadawa قال هذيفة سي هذيفة يتي ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين أي كي ونن با كده لي في أسكنتا ma'ana kai ba ka da matsala a cikin irin wannan fitina da ka tambaya wacce take kadawa kamar kadawar igiyar ruwa kai ba ka da matsala a cikinta ya kai sarkin muminai inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan ya ce masa lallai tsakaninka da ita wannan fitinar irin wacce kake tambaya akwai shamaki akwai kofa da take a rufe tsakaninka da ita kana baya ita kuma tana gaba ƙala umar sai sai na umar ya ƙara ce masa a babu am yuftah wannan kofar da kace ina tsakaninta da ni da fitina shin wannan kofar balla ta za a yi karya ta za a yi am yuftahu ko kuma buɗe ta za a yi lami lafiya salin alin ƙala huzaifatu sai huzaifa ya ce da sayyidina umar bal yuksaru a'a wannan ƙofa ɓalla ta za a yi ba buɗe ta za a yi ba ƙala umaru sai sayyidina umar ɗan khattabi allah ƙara masa yarda ya ce idan la yughlaq abadan in ko haka ne idan har karya ta za a yi ba buɗe ta za a yi ba to la yughlaq abadan ba za a taɓa rufe ta ba har abada ta riga ta buɗe kenan fitintunu za su ta kwararowa qultu ai hudhaifatu ajal sai hudhaifa yace ajal wannan abin da ka faɗa ya amiral mu'minina haka yake al'amarin gaske ne ma'ana ya gasgata maganar umar cewa kofar idan har an karya ta ba za ta ƙara rufuwa ba har abada qalulu huzaifata sai waɗanda suke tare da huzaifa waɗanda yake bawa labarin sai suka ce da shi akana umaru ya'lamu al-baba shin sai na umar ya kasance yana sanin kofar da kake masa bayani akan akanta shin ya san wace kofa ce ƙala na'am sai huzaifa ya ce ƙwarai da gaske ya san wace ƙofa ce kama ya alamu anna duna gadin laila kama yadda ka san sayyidina umar ya san cewa kafin dare kafin gobe akwai dare to haka ya san wace irin ƙofa ce wa zalika anni haddathtuhu hadithan laysa bil aghalib yace hakan ya faru ne ko saboda na bashi labarin rika na bashi labari labarin da yake babu ƙarya ko kuma shirme a cikin sa fahimna an nas'alahu manil bab yace sai muka ji nauyi muka ji kwarjini mu tambayi huzaifa wane ne kofar da ake nufi dan su duk ba su fahimci kofar ba fa amarna masruqan sai muka umarci masruq ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai muka umarce shi fa sa'alahu fa qala sai tambayi huzaifa cewa wane ne wannan kofar da kuke bayani kai da sayyidina umar waye shi manil babu waye kofar kala umar sai ce ai sayyidina umar ne wannan kofar ma'ana sayyidina umar ne idan aka kashe shi to shikenan fitintunu na kisan kai tsakanin musulmi da rigingimu da ya koka za su ta faruwa tsakanin fahadhal babu huwa umar yace wannan kofa lalle abin da ake nufi da ita shine sayyidina umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda nafsuhu shi akan kansa wa kasrul babi huwa qatluhu yace abinda ake nufi da karya kofar kuma shine kashe sayyidina Umar ma'ana idan an kashe sayyidina Umar to an karya wannan kofar idan an karya ta kuma ba za ta ƙara komawa ta rufe ba har abada abin nufi wannan fitinar da za ta bujuro ta shigo cikin musulmi ta kashe kashe an ta yin ta kenan har zuwa ƙarshen duniya kuma abin da zai faru kenan daga cikin abin da zai faru ƙarshen duniya dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mana cewa yaksirul haraju wa ya haraju alharaj zai yawa sabai suka ce ya rasu lawa alharaj me kake nufi da kalmar alharaj annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce alqatlul qatlul qatl shine kisan kai kisan kai kisan kai za a yi ta kisan kai na ɗaya daga cikin alamomi na ƙarshen duniya irin abubuwan da muke gani yanzu lamma qatalahu abu lu'lu'atal majusi yace shine yayin da wancan ba majuse ya kashe sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda qabbaha Allah qabbahahu Allah tabaraka wa ta'ala malam ya masa mugu addu'a yace Allah madaukakin sarki ya muna na fuskar sa al-mabhath al-awwal malam yace al-mabhath al-awwal amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi sutur ga wani abu daga cikin abin da ya shafi rayuwar sayyidina Umar dan Khattabi kadan a cikin wasu ƴan layuka shine sutur bale fara da nasabuhu nasaba sayyidina umar shin waye sayyidina umar huwa umar ibn al-khattabi ibn nufail ibn abd al-uzza ibn riyah ibn abd allah ibn qurti ibn razah ibn adi ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr wa fihr huwa quraish bale yace sayyidina umar gashi nan shine dan khattabi dan nufail dan abd al-uzza ɗan riyah ɗan abdullahi ɗan ƙurti ɗan razahi ɗan adi ɗan ka'ab ɗan lu'ai ɗan galib ɗan fihir wanda muka ce sayyidina umar nasabarsa ta haɗe da ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga kan adi ibn ka'ab ka'ab ibn lu'ai lu'ai ibn galib galib kuma ibn fihir shi wannan fihir ɗin kuma shine shine quraish shi kuma quraish kaka ne na larabawa gaba ɗaya jika ne na annabi ismail alaihi salam ɗan gidan annabi ibrahim alaihi salam azwajuhu matayen sayyidina umar ɗan khattabi matayensa akwai guda bakwai da malam ya kawo waɗanda su ne sayyidina umar ya aure su a rayuwarsa gaba ɗaya akwai zainab bintu maz'un akwai mulaika bintu jarwal akwai ummu hakim bintu harif akwai atikatu bintu zaidin akwai ummu kulthum bintu ali ibn abi talibin akwai jamilatu bintu asimin akwai qaribatu bintu abi umayya waɗannan mata yi guda bakwai su ne sayyidina umar ya aure su a rayuwarsu kamar yadda muka yi bayani ba lokaci guda ɗaya zuna da mata bakwai ba kamar yadda ya san wannan ba kowa ya san wannan ba daidai bane a tsari na addinin musulunci amma zai zauna ne da guda hudu mai yiwa idan zama ya ki daɗi a rabu da wata kuma auri wata haka yi auladuhu ƴaƴayen sayyidina umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda az-zukur ga mazaje daga cikin su akwai zaidul akbar akwai zaidu babba akwai zaidun al-asghar akwai zaidu karami zaidun nasa guda biyu kenan akwai asimun sayyidina umar yana da da mai suna asim akwai abdullahi akwai abdurrahman al-akbar akwai abdurrahman babba akwai abdurrahman al-awsat akwai abdurrahman na tsakiya akwai abdurrahman al-asghar akwai abdurrahman dan karami abdurrahman ayayen sayyidina umar guda uku ne su kuma ya mallaka akwai ubaidillah akwai ɗansa ubaidillahi akwai iyabun akwai iyab waɗannan su ne ‘ya'yansa maza da ya haifa sai ‘ya'yansa mata malaci al'inaf ‘ya'yansa yadda umar mata ta farko akwai hafsa ita ce hafsa bintu umar matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan hafsa akwai ruqayya sannan akwai zainab akwai fatima waɗannan dukkaninsu yayin da na sayi na umar ɗan khattabi Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda malai ce mulazamatuhu linnabi sallallahu alaihi wasallam yadda sayi na umar ɗan khattabi ya lazumci annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ta yadda ko da yaushe yana tare da shi na matsallake wani ko? na'am na'am islamuhu musulunta sayyidina umar قال ابن مسعود رضي الله عنه مال عبد الله بن مسعود الله يكارى مسا يردا يتي ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر yace ba mu gushe ba muna maɗaukaka masu ji da isa da takama a garin makka tun lokacin da sai na umar ya musulunta ma'ana kan kamu lokacin suna mai kenan suna ƙasƙanci ko saboda kowa kokarin bayyana musulunci yake kokarin itirafi yake da musulunci saboda tsoron ƙuraishawan maka da abin da za su iya yi na ukuba ga wanda ya yi haka da yace amma tunda sayyidina Umar ya musulunta shikenan sai kowa ya daga kansa ya fito fili yake addinin sa a fili wa aslama Umar ba'da 40 rajulan wa ihda 10 imra'atan sayyidina Umar ya musulunta bayan mazaje 40 sun musulunta daga cikin musulmi sannan kuma da mataye guda goma sha ɗaya fisanati sadisati min albi'sa daga shekara ta shida bayan aiko manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mulazamatuhu linnabi sallallahu alaihi wa sallam yadda sayyidina Umar ya lazamci annabi sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala an karɓo daga sahabi abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa ƙala ya ce wobi a umaru ala saririhi fatakannafahun nasu ya da'una wa yusalluna qabla an yurfa an ɗora sayyidina umar ɗan khattabi allah ya ƙara masa yarda ala saririhi akan gadansa ma'ana makara ta mutuwa bayan an soke shi da wuka kenan bayan wancan ba majusi ya soke shi da wuka sayyidina Umar ya cika to an masa sitira an dauke shi an dora shi akan makararsa kamar yadda ake kowanne musulmi fatakannafahu nasu sai mutane suka kewaye inda sayyidina Umar yake suka zagaye shi musulmi manyan su da kananan su aka zo aka kewaye sayyidina Umar ya da'unahu ya da'una wa yusalluna qabla an yurfa suna yi wa sayyidina Umar addu'a da fatan alkhairi kafin a dauke shi a kai shi makoncin sa na ƙarshe kowa yana masa addu'a da abin da ya sawaka wa ana fihim malam abdullahi dan abbas ce a cikin masu masa addu'a nan nima ina cikin su nima na je lokacin da ake masa addu'ar nima na tofa albarkacin bakina yace falam yuru'ni illa rajulun akhidhum mankibayya ya ce ba wa riƙe ka faɗa ta ma'ana kamar ka mutum bai an karba ka ɗora hannu kaga mutum zai ɗan yi mai zai ɗan juyo haka ko to shi ne falami ru'ini ba wani abu ne ɗan firgita na a lokacin ba sai kawai ji ne wani mutum ya ɗora hannunsa akan ka faɗa ta ya riƙe fa idza aliyun kawai ina jiwa sai naga aliyu ne ɗan abi talib Allah ya ƙara masa yarda fa tarahama ala umara saboda ka sai ya nema wa sayyidina Umar rahmar Allah madaukakin sarki yayi masa addu'a shi ma wa qala yace ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bi mithli amalihi minka yace wallahi ya Umar baka bar wani a bayan ka ba wanda nake so na haɗu da Allah da irin aikin sa kamar kai ba babu wani a bayan ka ya Umar inji sayyidina Ali wanda ka bar shi nake so na je wa Allah subhanahu wa ta'ala da irin aikin da ya wa Allah kamar kai ya Umar abinda sayyidina Ali faɗa kenan ba wani wanda yake so shi sayyidina Ali ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala yana irin aikinsa kamar sayyidina Umar ya ce waimullahi ina rantsuwa da Allah in kuntu la'azunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaika ya ce wallahi ina tsammani Allah zai sanya ka ya haɗa ka tare da abokanka guda biyu su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yarda su ne manyan aminan sa aiko ya ce to ina tsammani in ji sayyidina Ali ce Allah zai haɗa ka da su Allah zai haɗa ka da su a barzakh sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya ƙara masa yarda yana kwanci a lokacin sayyidina Ali ke faɗar waɗannan maganganu ya ci gaba da cewa wa hasibtu anni kuntu kafiran asma'u nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yace ina kiyayewa da yawa ina jin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana maimaita cewa zahabtu ana wa abu bakrin wa umar wa dakhaltu ana wa abu bakrin wa umar wa kharajtu ana wa abu bakrin wa umar ya ce ina jin annabi yana yawan maimaita wannan maganar maganar ita ce zahabtu ana na tafi ni da abubakar da umar mun shiga ni da abubakar da umar mun fita ni da abubakar da umar wannan shi yake nuna maka yawan kasancewarsu tare da yawan al'amuransu aiwatar da abubuwa tare yadda suke yinsa to nan maka dakata ko yawwa insha Allah ta'ala ga karatun wannan satin bala ce fada'iluhu falalar sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda an abi hurairah radiyallahu anhu qala bala ka mana hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace laqad kana fi ma qablakum min al-umami muhaddathuna hakika tabbas ya kasance cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai wasu mutane muhaddasuna da ake zantar da su ake ba su labari ko a kimsa musu wasu al'amura daga cikin abubuwan da za su faru a gaba shi ne abin da ake cewa ilhama ilhama ilhama wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake kimsa wa mutum idan mutum ya faɗa kuma sai ga abin ya faru a zahiri sai na umar yana ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane to a cikin al'ummomin da suka gabata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce akwai su da yawa wata ruwaya a cikin sahih bukhari kai tsaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya nuna cewa ba na fi bani isra'ila rijalu au kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin banu isra'ila a cikin akwai wasu mazaje yukallimuna suna yin magana irin magana da ta dace da wahayi min ghairi ay yakunu anbiya ba tare da sun kasance annabawa ba fa iyyaku ahadun fi ummati fa umar annabi yace idan akwai wani a cikin al'umma ta to sayyidina umar ne Allah ya kara masa yarda yace fa iyyakum fi ummati ahadun kamar yadda ya faɗa anan idan ya kasance akwai irin waɗannan a cikin al'ummata fa innahu umaru to sayyidina umar ne ina fata an fahimta malamai suka ce wannan ibara idan ka kalle ta da kyau sai kaga kamar abinda annabi yake nuna kamar babu in akwai to wane ne ba abinda yake nufi babu ba a'a malamai suka ce abinda annabi yake nuna mana shine tsira da aminci tsara tabbata a gare shi al'ummar da ta gabata ta banu isra'ila an same su da yawa amma a cikin al'umma ta kaɗan ne an gane al'umma ta kaɗan ne daga cikinsu akwai irin sayyidina umar barin ba ku misali yanzu kamar misali mutane ne wajen su su biyar su zo su baka labari akan wani abu sai ai abu kaza da kaza da kaza ya faru a waje kaza sai ka ce musu amma zan yadda da wani a cikin ku to magana wani zan yadda an gane yanzu kana kora magana sai ne gaba daya a'a abin da kake nufi da wanda zaka yadda a cikin nasu dan kaɗan ne kamar mutum ɗaya ne kafi amincewa da shi to shine abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi in akwai a cikin wannan al'ummar to sai na umar yana daga cikin su za ku zo ku ji kuma insha Allah ta'ala yadda sayyidina umar ya rinka maganganu sai Allah ya saukar da aya sai ya goyi bayan sai magana sayyidina umar sayyidina umar zai ce ayi kaza ya rasulullah wani lokaci ma annabi bai yarda da maganar sa ba amma kawai Allah sai ya saukar da aya sai ya goyi bayan sayyidina umar Allah ya kara masa yarda to wannan na daga cikin abin da malamai suke cewa ilhama eh ilhama kenan akwai ilhama akwai firasa ita firasa shine mutum ya rinka faɗa wata magana wanda ita firasa bambancin da ilhama shine ita ilhama mutum kawai ba tare da ya kalli wasu abubuwa da ya su je su zo bane kawai zai faɗa kuma sai abin ya faru kamar wani abu ne Allah yake kimsa masa kawai yanzu wani zai ce maka kai ni ina gani kamar nan da kwana biyu ba wani abu ya kalla ba nan da kwana biyu wani abu mara kyau zai iya faruwa kuma idan kwana biyun ta ba da sai kaga an yi an yi abin mara kyau kuma ba wani ne ya gaya masa ba kuma wani alamu ya kalla ba amma ita firasa yanzu mutum ya kalle da Najeriya take tafiya sai mutum ya ce nan da shekara goma Najeriya za a iya samun kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya kalli yanayin sinariyo din tafiyar Najeriya ne an fahimta aiko to kuma sai shekara goma ta tabbata sai kaga duk abin da ya faɗa ɗaya bayan ɗaya suna tabbata sai a ce kai wani wali ne firasa kenan akwai irin wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara bi nurillah ku kiyayi firasar mumini saboda yana kallo ne da hasken Allah madaukakin sarki to irin wannan ake nufi ita kuma ilhama kawai Allah haka zai kimsa maka ita to da irin wannan at-tahdif din irin na sayyidina Umar wanda yake ilhama ne da shi irin firasa din da abin da ya shafi ar-ru'ya as-saliha kun san kuma akwai ar-ru'ya as-saliha idan Allah madaukakin sarki ya kalli zuciyar mutum ya ga mutum mutumin kirki ne mutum musamman mutumin da baya ƙarya ba gaba ɗaya ba alal kalla yana da ƙarancin faɗin abin da ba daidai ba mutumin kirki ne bawan Allah ne nagartacce ne to Allah ya kan nuna masa abubuwa da yawa a cikin mafarki ƴan uwa an fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya faɗa ya ce ar-ru'ya min yake daga Allah ne shi sa wani lokaci idan wani abin zai faru sai Allah ya nuna wani a cikin mafarki sai ya ga wani abu ba lalle ka gan shi exactly yadda ka gan shi a cikin mafarkin ba za ka iya ganin shi ta wata hanya sai ga ya fara ta wata hanya amma dai za ka san ka gan shi wani lokaci za ka ga kayan mafarki ko an yi mutuwa ko wani abu ana tashi sai ka an ce wani ya mutu amma ba lalle kai ka ga wanda ya mutu a'a me bi wani ka gani daban ko wani abu makamancin haka haka baya faruwa yana faruwa to duk irin waɗannan abubuwa ƴan uwa ba su da hukuncin tabbatar da wata shari'a sai abin da ya dace da alkurani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta yan uwa kada wani ya ce ai an masa ilhama yanzu ya kawo wani sabon abu babu wannan to za a iya ɗaukarsa a matsayin hasashe ɗin za a iya ɗaukarsa amma saboda shi firasa mutum yakan kalli wani abu ne wanda yake da alaƙa da abin da zai faru sai ya hasashensa kuma sai ga abin ya tabbata ai akwai bayan Allah da yawa da za ka ga suna faɗa maganganu in ana yanzu aka sako kaset ɗinsu suna bayani sai ga kamar yanzu suke bayani ba haka ba ne kaga mutum yana yana faɗan magana kaza da kaza shekara 20 da suka wuce a baya sai ya ga abin yana faruwa waƙi in abin kamar yanzu ne ya faru me yake faruwa firasa ce ai ba wahayi aka yi masa ba ko me yasa ya kalli wani abu ne da yake faruwa a yanzu ya ga nan gaba zai iya haifar da kaza sai ya faɗa firasa kenan amma ita ilhama kamar yadda na gaya muku kawai ji zaka abin ya ɗarsa a zuciyarka sai ka faɗa shi ne bambancin su to duk waɗannan abubuwa da kyakkyawan mafarkin duka ba a sa su a cikin hukunci na shari'a a zartar da wani abu na addini da su sai abin da ya dace da sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da alkur'ani shi yasa duk abubuwan da sayyidina Umar yake faɗa Allah ne yake sokar da wahayi ya tabbatar da su kaga alkur'ani ya goyi bayan su ko to kai yanzu idan ka faɗa waye zai goyi bayan su kenan an gane ba an gama sarkar da alkur'ani ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a bar duniya haka ne aiko to yanzu mai zai tabbatar da naka kai shine sai mu kuma alqur'ani da hadisi in ya tabbata a ciki shikenan sai mu ce to wali ne kai an bai tabbata ba sai mu ban maka yanka mu ce je ka rike kayanka ina fata an fahimta shi sa ƴan uwa ba a tabbatar da wani abu na shari'a da wani abu na mafarki ba a yi mafarkin annabawa kamar yadda zamu makaranta a hadisin nan na gaba shi kadai ne gaske idan annabi yayi mafarki gaskiya ne shari'a ce ake so a zartar da ita amma ni ko kai ko wani komai malintarsa komai shehintakarsa baya yin mafarki ya zamto addini an fahimta yawa ba a yi mafarki ya zamto addini malin ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga sayyidina an karbo daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yarda kale yace baina nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam iz qala yace yayin da muke zaune a wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi iz qala yayin da annabi yace yake ba mu labari yace mana baina ana na'imun annabi yace yayin da nake bacci kaji ba annabi bacci yake saboda su annabawa idanuwansu take bacci amma zuciyarsu a faɗake take shi sa mafarkin annabawa gaskiya ne yace ra'aituni fil jannati sai na ganna a cikin aljanna sallallahu alaihi wa sallam fa idan mar'atun tatawaddau ila janibi qasrin yace kawai sai na hango wata mace tana yin alwala kusa da wani gida in aka ce alqasru shine katafare gida manshin kamar ka ce irin manshin din nan dan gida in bai ka gida ba a ce masa alqasru yawwa sai katafaren gida irin mai bena ne da yan tulloyin na a sama haka da sauransu yawwa to shi ake so alqasru to kai daman daga jin gidan aljanna gidan aljanna ka san ai ba karamin gida bane annabi ya ce to ko si hangu liman hadhal qasr sai na tambaya anji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya tambaye mala'iku cewa liman hadhal qasr wannan gidan ka ta fara gidan kaga gidan hatta annabi ya burge shi kenan tunda annabi ya tambaya nawa hai wannan gidan qalu li umar sai aka ta gidan sayyidina umar ne dan khattabi wannan shi nuna maka sayyidina umar dan menene kenan dan aljanna ne kenan ga annabi ya ga gidansa sallallahu alaihi wa sallam eh to shi sa duk wanda zai zo ya zagi sayyidina Umar kada ma ka tanka masa qul mutu bi ghaizikum Allah madaukakin sarki ya riga ya bashi aljanna gashi nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga ma gidansa har ya ga irin hurul ainin da Allah madaukakin sarki ya tanadan masa malamai suka ce wannan shi ke nuna mana cewa ashe matayen aljanna da Allah ya tanada zai ba wa mu'mine suna nan an halice su kai suke jira ko in ka shiga an fahimta suna nan amma fa ba sa tsufa fa yawwa yawwa la ya taghayyarna ba sa canza mururin laili wannan har la ya taghayyarahun canzawa dare ko rana baya canza su wucewar dare ko rana yanzu misali wucewar dare ko rana ba shi yake tsufar da mu ba yau kana shekara goma ka dawo ishirin ka dawo talatin wata sai ka ji ka a sittin amma su ba yadda suke haka suke to suna nan a cikin aljanna ga wanda ya shiga Allah ya samu daga ciki saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wata ruwayar annabi ya ce sai na yi niyya fa aradtu an adkhula sai na yi niyya na shiga wannan gidan dan naga abin da ke ciki dan annabi ya kallo shi ma ya ba idan sa abinci yace fa zakartu ghayratahu sai na tuno irin kishin sayyidina Umar sayyidina Umar mutum ne mai kishi annabi ya ce da na tuno irin kishinsa fa wallaitu mudbiran kawai sai na juya baya na fasa shiga sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce wannan shi yake nuna maka cewa lallai kishi a wajen namiji kishin da ya dace da shari'a abu ne mai kyau abu ne mai kyau tunda annabi ya ambaci kishin sayyidina Umar kuma ya juya yewa sayyidina Umar insafi saboda wannan kishin nasa bai shiga ya ga wannan gidan nasa ba saboda akwai matansa na hurul aini a cikin annabi zai gansu amma annabi ya shiga gansu menene ba komai ba komai amma saboda kyakkyawar mu'amala irin ta annabi ya san halin sa na Umar kawai sai ya juya malami suka ce anan kuma ya kamata kowa ya rinka mura'atin wanda yake tare da shi idan ka san mutum ga yadda yake to wa ba wuce yace ka ci maganin zama da mutum ko in ka san halin sa in ka san halin mutum sai ka ci maganin zama da shi annabi ya fahimci sayyidina Umar mutum ne mai kishi sai yake shiga gidansa to kaman ka fahimci abokinka ko wanda kuke tare da shi ga yadda yake to sai ka bi shi a yadda ke shi kenan kai ma sai ya bi ka a yadda kake kada mutum shi ba mai son kakaci bane kace kullun sai kai masa wasa ka zaga ta baya ka daka mai kunne kai da kuma shi baya so an gane yawa to sai ka kyale shi in ba mai so bane sai ka je ka samu dan uwanka wanda yake so sai ku rinka yi shikenan ba haka bane yawa mutum baya son abu kaza sai ka sai ka kyale shi in dai kana so ka zauna da kowa lafiya to ka kiya ka kiwace abin da yake so sai ku sai ku tafi bai ɗaya tare da shi fa baka umar sayyidina umar da annabi ya zo ya zo daidai nan wajen yana ba da labarin ya ce sai na juya da na turo kishin sayyidina umar sai sayyidina umar ya fashe da kuka kuka sosai ya sa kuka wa qala yati alayka agharu ya rasulullah yanzu ya manzon Allah da kai zan yi kishi inda rasa wanda zan yi kishi da kai sai kai ya rasulullah sai sayyidina umar ya sa kuka wasu malamai suka ce kukan farin ciki ne ya ji daɗi an ga gidansa aljanna wasu malamai suka ce kuma kuka ne na dan me ma zuciyarsa ya ta tsarasa masa ya kishi da manzon Allah ya zo a janibin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai baka fahimce shi ba ko kwakwalwarka ta ta gaza gane shi irin haka ya kamata ka sashi yadda kaji sai na Umar ya ce da kai zan yi kishi ma'ana ko da annabi ya shirgi gidansa sai na Umar zai kawo wani abu a ransa ba zai kawo wani abu ba to haka ya kamata ka sa duk wani abin da ya zo a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce maka annabi yayi kaza sai kai wani tunani mara kyau a cikin zuciyarka kai ne mutumin banza zuciyarka ce gurɓatacciya lalatacciya ba ta da kyau wallahi amma zaka ga duk hadisan da ake karantawa dukkanin su gaba ɗaya ana karanta su shekara dubu ɗaya da wani abin da sauransu kai ka taɓa ji wani ya kawo irin mummuna fassara da ake musu yanzu me yasa sai yanzu mutanen yanzu da suke jin hadisan su ne zuciyarsu ba ta da kyau suke mata wannan mummuna fassara wallahi duk waɗannan hadisan da ake karantawa mun je mun zauna a gaban malamai duk an karanto mana su qala haddathani wani a karanta mana ana karanta hadisi mu muna kallon su a matsayin wasu hadisai da suke fito da mutuncin manzon Allah suke fito da girman sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wai kawai sai ka ji wani shashasha ya dau hadisin yana kokarin murda hadisin zai mata zai mata wata irin fassara wallahi zuciyarsa ce ba ta da kyau amma kai idan aka ce maka ma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamata maka kawo wani amma kyau game da shi ai kwata-kwata ma bai kamata ba duk abin da aka ce annabi yi kokari ka kawo kyakkyawar fassara ka kawo a fuskantar da abin a mafuskanta mafi kyau shikenan kawai sai ka wuce Allah ya samu dace abin da zamu kalla a cikin wannan hadisi shine malamai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa idan mar'atun ta tawadda'u sai ga wata mata tana alwala shin a gidan aljanna ma ana alwala ne shi takalifanci ba a duniya yake karewa ba to amma me yasa aka ce mace tana alola to shine wasu daga cikin malamai suka ce ai alwudu'ul lughawi alwala ake nufi irin ta lugha ma'ana bi ma'ana at-taharatu wat tanzif ma'ana tana tsarki tana wanke jikinta ne kawai dan tsafta wasu malamai suka ce a alwalat ta zahiri ake nufi ai wasu ayyukan da 'yan aljanna suke yi ba suna yi bane don taklifanci suna yi ne kawai misali don shakatawa da morewa ai ya halatta ya inganta daga cikin abu aikin da 'yan aljanna suke akwai tasbihi ko suna yin tasbihi to tasbihi ma ai taklifanci ne amma me yasa suke yi saboda kawai kamar wani abu sauraka ba an yi bane don wajibi don tilas akai haka malamai suka ambata Allah subhanahu wataala ya samu dace an Anas radiyallahu anhu an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karɓo daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sa'ida uhudan hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya hau kan dutsen uhudu wa Abu Bakr tare da sayyidina Abu Bakar wa Umar da sayyidina Umar wa Uthman da sayyidina Uthman su su nawa kenan su hudu sun hau kan dutsen uhudu wannan dutsen dai na uhudu da aka yi yaƙin uhudu a kusa da shi dutse ne da yake babba kusan ya kai kusan kilomita biyar yana da tsayi kuma yana da faɗi to annabi ya hau kansa fara jafa bihim sai wannan dutsen na wuda sai ya ɗan yi girgidi ya ɗan girgiza da su suna kai sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabi ya yi wa dutsen uhudu tsawa ya ce masa ufbut uhudu ya ce tabbata inda kake uhudu na wannan motsin da kake فإنما عليك نبي وصديق وشاهدان yace ka san wanda suke kanka kuwa to annabi ne a kanka da siddiqi guda ɗaya da kuma shahidai guda biyu annabi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siddiqi shine sayyidina Abubakar siddiq wannan shi tabbatar maka matsayin siddiqantaka Allah subhanahu wata'ala ya ba ya ba sayyidina Abubakar Siddiq da kansa sannan wa shahidani da shahidai guda biyu sayyidina Umar da sayyidina Usman lokacin da annabi ya faɗi wannan maganar sayyidina Umar da ransa sayyidina Usman da ransa kuma sai gashi ƙarshen rayuwarsa shahada suka yi sayyidina Umar kun ji yadda aka kashe shi aiko ya aka kashe shi yana sallah aka kashe shi yayin shahada sayyidina Usman shi ba yana karanta alqur'ani aka haura gidansa aka yanka shi sai gashi duk sun yi shahada eh sallallahu alaihi wa sallam annab annab da mun ya riga ya faɗa wannan hadisi yana cikin sahihi muslim yana cikin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu fada'il sahaba babu manaqib umar imam muslim ya fitar da shi a cikin fada'ilu sahaba babu min fada'ilu umar mala ce wa an sa'ad ibn abi waqqas hadisi na gaba daga cikin hadisan da suke mana bayani game da falalar sayyidina umar an karɓo shi daga aka yi musu alƙawari da aljanna tun suna taka doron duniya ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ihan yabnal khattab saurara dakata mana ya kai ɗan khattab wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa ma laqiyaka shaytanu salikan fajjan qattu shedan bai taba haduwa da kai ba yana bin wata hanya a إلا سلك فجا غير فجك إلا سلك فجا غير فجك face sai shaidan ya ba hanyar da ba ita kake bi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce da sayyidina Umar dan dakata saurara wallahi shaidan bai taba tahowa yana bin wata hanya ba ya hango ka kai ma kana bin hanyar face sai shaidan ya canza hanya ya bi wata hanyar da ba ita kake bi ba ina fata an fahimta wannan hadisi a shi ma yana cikin bukhari na cikin muslim wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zaune a gida wasu mataye daga cikin matayen madina suna da ɗan dama sun zo sun sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gaba su ne masa tambayoyi su ne masa tambayoyi suna ɗan murya suna ɗan ɗaguwa tunda magana ce ba mutum ɗaya ne yake ba murya tana ɗaguwa kawai sai suka ji sallama sayyidina Umar ya shigo gidan yana shigo ko kowace sai ta gudu ta je ta boye duk suka gudu so da sai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi dariya sai da uran suka fito to wannan dariyar ta burge sayyidina Umar so da sai addu'a yace abhakallahu sinnaka ya rasulullah Allah ya ƙara sanya dariya ta farin ciki a cikin haƙoranka ya manzan Allah ai addu'a ce da laraba suke yi idan suna so kai farin ciki sai ce me yasa kake dariya rasulullah sai annabi ce masa nayi dariya ne saboda waɗannan mataye da suka tsinka suka gudu shine abin da ya bani dariya sai annabi sai sai na ce kuma kai ne ya kamata su ga girman ka su gudu kada su zo su titse ka suna ma irin wannan tambayoyi sai sai na umar sai sai na umar ya kira su yace ya ku makiyan kanku da kanku ku makiyan kanku da kanku dan me kuka ganni kuka gudu amma kun zo gaba an da kuna ce masa surutu sai suka ce masa anta anta afadhu aghlaz min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai kai kafi kaushi kafi tsanani sama da manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi to shine sai annabi ya ga masa wannan magana yace ihan ya ibn al-khattab saurara ibn al-khattab ai kai yadda kake duk lokacin da ka taho idan shedan ya taho ya ganka sai ya canza hanya malamai suka ce ba wannan abin da yake nufi sayyidina Umar ba ya sabo ba ba haka ba ne abinda wanda yake nufi shine yadda sayyidina umar ya riƙe addini yake yi da gaske shaidan baya iya gaba da gaba da shi sai dai ya masa ta hanyar wasuwasi ko abin da ya kama da haka wasuwasi ai babu wanda ya wuce wasuwasi ko babu wanda ya wuce amma ta gaba da gaba shaidan in dai ya taho ya ga sayyidina umar to canza hanya yake wasu malaman ba suka ce ai wannan abin da yake nufi shine kamar annabi ya nuna tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hanyar sayyidina umar daban hanyar shaidan daban kamar yadda kai zaka ce da wani ka ai mun raba hanya da kai me kake nufi da wannan da Hausa ba ni ba kai kenan ba kana nufi hanyar da yake bi ba ka bi ba me yi wata rama kuke hanyar da ya biyo nan ka biyo amma sai ka ce masa wallahi wani mun raba hanya da kai to abin da ake nufi shine inda sayyidina Umar ya bi daban inda shaidan ya bi daban wannan shi ke nuna ce maka har yanzu ashe idan mutum ya rike Allah subhanahu wataala shaidan shakka sai yake wallahi in kai addini da gaske ka rike addini da gaske shaidan shakka ka yake ba ka rasa izzamiya ba ka rasa wasu wasi wani lokacin ka dan zame amma kamar yadda na faɗa satin da ya wuce babban abin da shaidan baya so daman shine ya sa kai abin da ba daidai ba kuma ka dawo ka tuba baya so إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina taqaw haqiqa waɗanda suke kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idan wasu jama'a wata tawaga daga cikin shaɗin suka shafe su suka sa suka yi abin da ba daidai ba sai Allah ya ce tazakkaru nan da nan sai su tuna Allah fa idahum mubsiruna nan da nan sai kaga sun gani abin ya fito musu fili sun tuba sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala malace umar umaru umarul mulham sayyidina umar wanda ake wa ilhama qala umaru sayyidina umar dan khattabi Allah kara masa yarda yace da ubangiji na a cikin abubuwa guda uku akwai wasu abubuwa guda uku sayyidina umar yace na faɗe su kuma sai in dace sai Allah subhanahu wata'ala ya sokar da aya dan gasgata ni ga su kamar haka faqultu ya rasulullah wata rana na ce da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi law ittakhadna min maqami ibrahim musalla me zai hana mu riki maqamu ibrahim a matsayin a matsayin gurin sallah da zamarin kayan nafila idan an yi dawafi bayan bayan a cikin aikin hajji kenan ko a umara me zai hana mu rike maƙamu ibrahim a wajen a matsayin wajen sallah wannan sai na umar ya fara faɗa manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi tun kafin a fara sallah a wajen tun kafin a shar'anta sallah a wajen fa nazalat kawai sai aya ta sauka sai Allah subhanahu wataala ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musallan ku riki maqamu ibrahim a wajen a matsayin gurin sallah shi maqamu ibrahim yan uwa kamar yadda kuka sani dama guri ne kusan shi ne inda sayyidina ibrahim alaihissalam ya tsaya lokacin da yake gina ɗakin ka'aba da ya fara gini gini ya tsayi kuma dole za a nemi abin takawa ko to wannan dutsen da ya sa shi ne ake ce masa muƙamin ibrahim to wannan dutsen ana so idan ka yi ɗawafi kusa da inda yake kai sallah na fila raka'a biyu sunna ce idan baka samu sallah a kusa da wajen ba duk kewayen wannan mukamin din zaka iya sallah a wajen ba matsala to wannan an samu ne karan farko da shawarar sayyidina Umar Allah madaukakin sarki kuma ya gazgata sayyidina Umar ya goyi bayan sa ga na biyu yace wa ayatul hijab na biyu shine ayar hijabi shi ma shi ya fara magana akan ta qultu yace nace ya rasulullah ya manzon Allah law amarta nisa'aka ay yahtajabna ko ay yahtajibna ya rasula me zai hana ka umarci matanka su rinka lullube kansu su rinka ba hijabi irin mace ta dauki mayafi ta rufe kanta ba a su rinka kange kansu katange kansu daga mutane su dai bari kowa yana kallon su kowa yana ganin su yace fa innahu yukallimuhunna albarru wal fajiru abin da yake faruwa shine kowanne mutumin kawai da mutumin kirki yana iya yi musu magana me dalili saboda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci babu gate ba shamakin da yake da wani uzuri kawai zai zo ya shiga salamu alaikum kawai ya shiga ya fito kuma ga matan manzon Allah a gidan ira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah yana jin nauyi baya so ya sahabbai magana amma sai na Umar shi kun san ba wasa ko abin yana damun sa baya so kuma baya so shine ce ya rasulullahi ni fa abin nan fa bana jin dadin sa kowa ya rinka shiga gidanka wani mutumin kirki ne wani mutumin kawai ne kawai bai kamata kowa ya rinka shiga gidan me zai hana a sa katanga tsakaninsu da mutane a sa katanga tsakaninsu da sauran mutane da suke shiga fa nazalat ayatul hijab sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi ayoyin da malamai suke ce musu ayatul hijab a cikin alqur'ani ayoyi ne guda biyu akwai wannan akwai ta cikin suratul ahzab akwai wannan wacce ake bayani akan ta ita ce ayyuhal ladzina amanu لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين li hadith sai Allah ya ce inna zalikum kana yu'zi an-nabiyya fayastahi minkum amma wallahu la yastahi min al-haq to kun ga sai Allah ya ce fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab kun ga mi wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana inda Allahi azima Allah subhanahu wataala ya ce ya ku muminai la tadkhulu buyutan nabi kada ku ƙara shiga gidan annabi daga yanzu an sa gate an rufe kofa an hana la tadkhulu buyutan nabi kada ku ƙara shiga gidan annabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin sai dai idan kiran ku akai akai muku izini aka ce ku zo a ci abinci shine illa ayyuna lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu shi ma abinci in kun zo ci ba za ka zo ka zauna kana jira sai an gama ba sai an gama kaf an zubo an kawo sannan ka shigo ina fata an fahimta ba za ta yi ka zo ka zauna kana jira sai an gama ba kana kana kalle kalle a'a ba daidai bane sai an gama gaba ɗaya sai a kira ka zo ka shigo shine ghayra nazirin walakin idza du'itum fadakhulu idan aka kirawo ku an gama kenan abinci ya zama ready to sai ku shigo ku zo ku ci fa idza ta'imtum duk wanda ya ci fantashiru kowa ya tashi kama gabansa shi ne fantashiru kowa ya tashi tattauna da kuke ci Allah ce inna zalika kana yi uzin nabiya fa yastahi minkum hakan da kuke yana cutar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma kunya ku yake ji sallallahu alaihi wasallam ba zai iya muku magana ba sai Allah ce wallahu la yastahi min alhaq amma Allah baya jin kunya wajen bayyanar da gaskiya in dai abu daidai ne Allah madaukakin sarki kawai zai faɗa to sai Allah ya kawo wannan ayar fa idza sa'altumuhunna daga yanzu in wani abu kuke bukata a wajen matan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi kada kawai wanda ya ƙara zuwa kai tsaye sa gida ya sa kai shiga gidan annabi fas'aluhunna mi wara'i hijabin ku tambaye su ta bayan katanga eh ku tambaye su ta bayan katanga ƴan uwa wannan shine ladabin da Allah madaukakin sarki ya koya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da sabansa kuma tun daga lokacin shi kenan an gama kuma abin da ya kamata kenan bai kamata a ce a matsayinka na magidanci ba da matanka a gida a ce kowanne ƙato da garda ya zo ya rinka shigan maka gida wallahi wannan haramun ne ba addinin musulunci bane maguzanci ne ba daidai bane dole ne a matsayinka na namiji kai kishin matar kamala dole ne idan baka kishin matar kai da yusi ne annabi kuma ya ce da yusi ba zai shiga aljanna ba da yusi shine baya kishi kwata-kwata eh ka san akwai waɗanda su matarsa kawai ga ta nan fari gashi na free of charge kowa zai ganta akwai matan ma da zaka suna baka labari cewa in za su fita da mazajen su wani namiji fa wai da ya auri mace ba da sadaki zai cire matarsa in za su fita kata sa hijabi saboda za ta zama mai da aji wallahi da gaske wallahi da gaske akwai mazajen da in za su fita da matansu a mota wai don me zai sata a ga mota daga wani birgizojin hijabi ka ji shashasha wai ba ta fita da hijabi ba ba matar aure matarsa ba shi ya biya sadaki ba amma yanzu ya fita da ita yanzu kowa yana kallon ta free falo kowa ya kalle ta mai da yawunsa ba shi ba shi kenan ba shi abin da yake so kenan abin da yake so kenan kaga wanda bai san abin da yake ba akwai wani yake ban labari ya ce akwai wata mata abokiyar aikinsa ce a makaranta suna koyarwa tare sai wata rana mijinta ya kawo ta to sai ta sa aka kira shi za su yi magana za ta bashi saƙo ya basu suka rufe suna tattaunawa wallahi wata shi ya shiga shi da matarsa a cikin mota su rufe su yi magana shi ya fita shi saboda irin eh kai inda yaka ake boko Allah tsine wannan bokon albarka haba da Allah haba ka je ka ga balarabi yana da kishin mace sosai da sosai kwata-kwata bai kamata kwata-kwata bai kamata a ce a matsayin ka na musulmi baka kishin matarka ba kwata-kwata bai kamata ba Allah da kansa ya hana mutane su rinka yake te manzon Allah kishi kada wanda ya ƙara shiga gidan annabi daga yau amma abu kuke so tunda annabi na kowa ne kada ku shiga ku yi musu magana ta bayan katanga a miƙo maka ka kama gaban ka shikenan abin da ya kamata kenan ba wani gida da ya ce gidan kowa da kowa ne babu shi wallahi gidanka gidanka ne nasa nasa ne in kai zaka shigar da shi za a je kana da abokai za ku je ku ci abinci ko abin da kama da haka babu laifi ku taho tare kai mata magana ta matsa ba haka bane ku shiga cikin falonka a zauna a ci abinci babu laifi tun da matarka ce ta sa hijabi ta zo ta gaishe da abokinka laifi ne wannan ba laifi bane in ta gaishe shi kuma ta tashi ta koma amma matarka ta zo ta gaishe da abokin kuma zana ana ta hira tana ta yaƙe masa baki kai ka aurar da koshi ina gaya muku wannan ba abin dariya bane wallahi Allah kawai wato wani duk mun rikice ne mun zama wasu iri wato rayuwar ma kallon ta muke kamar ta ji sama ta koma ƙasa daidai ya koma ba daidai ba ga daidan fa kowa yana gani amma gani muke kamar wai wannan magana da nake faɗa gani ake zina yi tsauri da yawa gani ake kamar na tsorara da yawa kai sai ka je ka bari shikenan Allah ya sa mu dace wannan shine na biyu daga cikin abinda sayyidina Umar ya dace da ubangijinsa aya ta biyu daga cikin ayoyin hijabi kuma ita ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adana ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya ce ya kai annabi ka gaya wa matayanka da ƴaƴanka da sauran matan mu'minai yudinina su sassautar da min jalabi bihinna daga da jilbabinsu jilbab shine irin wannan abin da mata suke sawa a a ka ya sauko ya rufe musu kirji ya sauka ƙasa shine jilbab ya galibi wanda muke ce masa hinyar rubuta jilbabul mar'atil muslima ya kawo sharɗan hijabi da duk abin da yake da alaka da kayan da ya kamata mace ta sa a ciki a matsayinka na ɗalibin ilimi ya kamata ka karanta shi yana da kyau littafin ɗan ƙarami ne ɗan ƙarami ne haka to wannan shine jilbab Allah subhanahu wataala ya ce yudnina alaihinna min jalabibihinna su sassauto da jilbabin su je kasa shine shigar addinin musulunci haka Allah madaukakin sarki ya faɗa sai ce zalika adna ayi urafna wannan shi zai fi sawa a gane su a gane mutanen kirki ne a gane ba mutanen banza bane saboda shigar su ta bambanta da shigar mutanen banza fala yu'zain Allah ya ce ba za a cutar da su ba kuma haka ne in banda wasu mutanen banza da suke shiga hijabi yanzu bata matan kirkin amma da in ka ga mace a cikin hijabi ko mutum ko mutum ba shi da kirki tsoron yi mata magana yake ya san ba irin tasu bace wannan to shine haka Allah subhanahu wataala ya faɗa na uku wajtama'a nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi mata yan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun haɗu sun yi taron dangi saboda kishi a kansa fa qultu lahunna sai na umar ya ce ni kuma sai na ce da su asa rabbuhu idan annabi ya sake ku a in tsallaka kunna asa rabbuhu in tsallaka kunna idan har kuka bari annabi ya sake ku to ya kusata ubangijin ubangijinsa ayyubu dilahu ya canza masa azwajan khairan min kunna da mata yanda suke sun fi ku alkhairi wannan kafin ayata sauka sayyidina Umar ya faɗi wannan kun sa akwai lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi matayensa suka yi taron dangi suka ɗanyi wata ƙaramar ƙware-ƙware zanga-zanga a cikin gida suka taru a gaban manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a suka ce ya rasulallah sarkin kaza sarakunan kaza da sauransu suka ta jero masa wasu manya-manyan mutane matayensu gwalagwalai mene da mene kai kuma ga ka annabin Allah tsira da aminci tsara tabbata a shi mu ba mu da komai wanda ta ce tana so a ce mata kaza wanda ta ce kayan ɗakin ta sun lalace wannan irin waɗannan abubuwan an fahimta annabi ya shiru sai da suka gama gaba ɗaya to shine gaba ɗaya sai ba su zaɓi kowace ɗaya bayan ɗaya biyu sai ba su zaɓi ya ce idan kina so zan ci gaba da zama da ke a yadda nake haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara min rayuwata idan kuma ba kya so zan sauwaƙe miki tafi gida wajen iyayenki duk ka yarda da annabi ya gaya mata haka sai ta ce ya rasulallah wallahi na zaɓe ka akan abin duniya amma don Allah kada ka gaya kowace abin da na zaɓa ma'ana kowace abin da ke gaban kanta kaga in ta tafi ita ta ƙara samun fada kenan ko mata kenan to ku duba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi ana titsiye shi a gidansa a ci masa kaza da kaza mata kenan kai ka isa kai mace ka cika mace baki ka ce wani kai mata kai kawai da ta rabu da kai ne wallahi ina gaya maka kowa ya kai kowa ya kai ka ba hankali kawai kullum karin addu'a Allah madaukakin sarki ya tankwara maka ita eh Allah ya tankwara maka ita ba ta iko yi maka biyayya Allah ne kadai zai iya lankwasa maka ita lankwasa maka ita sai maka biyayya amma kana ji da wani wai kai kai kai waye kai kai waye kai sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa duk wannan zafin nasa da ake faɗa duk wannan zafin nasa lokacin da suka hijira suka dawo garin Madina da ya aure su mace yan Madina ya saba ma- ya saba ma- ma- matarsa da ta ji magana sa- za a binne saboda tsoron sa ake ji ana karkarwa ya yi mata magana ta ce ya aka yi ne sai ke ce kama kai kuma dole haka ya ce ni ne fa umar da ce kai din ba saboda abin da ya faru su ne su mutanen makka sun fi karfin matayensu sun fi karfin matayensu matayensu suna shakka suna musu biyayya sosai amma mutanen madina saboda sun haɗu da yahudawa matayensu idan su abu ɗaya yake eh matayensu shi yasa lokacin da aka dawo garin madina ai eh, da yawa daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka auri matayen madina sun dan sha wahala sai da wata rana annabi ya fatawa ya ce idan matan mutum ta yi masa abu zai dan iya abin nan zai dan iya duka kaɗan to kuma shine sai aka samu matsala kowa dama yana nan wannan ya mangar waccan wannan ya mangar waccan da sauransu sai gashi kuma lamari la- ya lalace duk an an yo zuga an an kawo annabi ƙara ya rasulullah wannan mijina ya dake ni wannan ita ma sai annabi ya ga uzu billahi shine sai annabi ya ce masu dukan ba shi ba su ne mafi alkhairi ba sai annabi ya dan gyara abu amma mace haka take Allah ya ƙara musu daraja to shi ne sai a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba su zaɓi gaba ɗaya shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyu ya ya nisa annabi mai ya ati min kunna ba wannan ayi ba ya ya ya nisa annabi ayyuhan nabiyyu na'am ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما شيكنا كو تزاب عند أكا باسكنا إن كن زاب الله دم زنسا كي زو أتغبر زما أكا in kuma kin zaɓi duniya to ki je sai Allah madaukakin sarki ce annabi zai zai sauwaƙe mata kuma ya bata dukiya mai yawa shi ta tafi to sai wannan aya ta sauka فنزلت هذه الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا دزا أبا النبو الأن دزا أبا لك دزا كيها أولي بواسة تتفي دقا بأن دزا كيها أولي سكا سكبر زمادة النبو آكا كما ماتا ينسني الدنيا ماتا ينسني الجنة دكا ننسى قبا لها شيسا باين سأكتي ولا بايا هلتا وني ya ƙara auren wata daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan daga lokacin da annabi ya bar duniya matayensa a duniya sune matayensa aljanna saboda ka ba wanda zai ƙara auren matan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa bayan waɗannan abubuwa na sayyidina Umar akwai wasu ma da dama ba iya waɗannan bane amma dai waɗannan sune sayyidina Umar din ya kawo su shi da bakinsa daga cikin zan ƙara mana guda ɗaya shine na Usara Badar lokacin da aka yakin Badar aka gama fursunonin yaki to baki ya rabu biyu musamman manyan mashawartan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi guda biyu sayyidina Abubakar da sayyidina Umar shi sayyidina Abubakar abin da yace shine a karbi fansa daga hannun kowa a sake shi kowa ya fanshi kansa da wani abu na dukiya tunda musulmi suna buƙatar ƙarin kuɗin shiga idan aka karba sai amfani da shi wajen gina musulunci shi shawarar sayyidina Abubakar ya bayar kenan shi kuma sayyidina Umar ya ce ya rasula a kashe su kawai a kashe su kawai kada karɓa fansa a wajen kowa duk wanda ya balaga ya isa yaƙi a kashe shi to sai annabi ya ɗauki shawarar sayyidina abubakar sayyidina abubakar bai ɗauki shawarar sayyidina umar ba kuma sai ga aya ta sauka tana goyon bayan sayyidina sayyidina umar ma kana linabiyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard Allah ya ce turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamasakum fima akhadhtum azabun azim Allah subhanahu wataala yace bai kamata duk sai an kakkashe su kaga sai aka goyi bayan wa sayyidina Umar Allah ya ce kuna nufin wani abu ne na duniya ku dan samu wani abu na duniya shi kuma Allah lahira yake kallo muku to da wannan aya ta sauka annabi tsira da aminci tsara tabbata a sai da zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Umar yana da irin wannan yana da irin wannan abubuwa da yawa da Allah madaukakin sarki yake bance shi da shi saboda haka duk zafin sayyidina Umar kamar yadda na gaya muku da kaushinsa wannan ya taimake shi wajen bin Allah kuma bin Allah da gaske shi sa duk wanda ba da gaske yake baya za kusa baya za kusa da sayyidina Umar dan babu fuska ballantana mutum ya abinda ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah